أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da daurar mu da muke yi ta al'urjuza al asiniya ita ce ko fi zikiri hali ashrafil bariya yau muna ranar litinin bakwai ga watan sulƙa'ada ko shekara 445 hijiriya wanda yake sha uku ga watan biyar watan ma 2024 miladiya in sahat na roƙo Allah subhanahu wata'ala ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da aiki da shi na'am biyar ne ba bakwai ba bai kai bakwai ba a yau biyar ne mun ƙara mashi kwana biyu kenan Allah mana gafara idan ba mu manta ba darasin mu na ƙarshe mun tsaya zan mu tashi na shirin da'awa wa hadisatul isra'i wa bai'atul ansari malam yace na shirin da'awa yaduwar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadisatul isra'i da kuma sequence ta Isra'i da aka yi, Isra'i wal Mewat, ya ce ma wa bai'atul ansari da kuma mubaya a aliyas da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya da ansar mutanen Madina. Bala yake cewa, Nabiyu na ta naƙala bainar wara kayyan kula, fin nasi ma ƙad umira bi na shirihi bainar wara. حتى أتى السقيف حتى أتى السقيفة حتى أتى سقيفة فكذبوا الشريفة وجاء جن أسلموا لربهم وسلموا وبعدها قد أسري به فلاق الأنبياء ثم عروجا للسماء وربه قد كلم ثم الصلاة فرجت في اليوم خمس ثبتت وبعد ذاك انتقل إلى منى وقابل وفدا من الأنصار لبيعة المختار لينصروا النبي في طيبة العبية ما لا يتمك نبينا تنقل من قدر سنقر شيء إذا أكسس في قصوكو wanda yake cima limuddatin wantaqada ahduhum wa quwida wa fihi ma ta'ammuhu wa ba'duhu zawjatuhu hada inda uban baban shi da matan shi suka rasu a cikin wannan shekarar wanda har aka sanya ma shekarar shekarar bakin ciki amul huzun saboda bakin ciki shadidi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a sanadiyar rabuwa da amne shi da kuma da kuma matan shi Khadija sai malai yace ma nabiyyu na tanakula bayan yayi rabuwa da su sai azaba dama ai lokacin amun shi da wannan Khadija suna cikin bare amun shi ya mai katanga ya hana azabtar da shi yanzu an mun ya tahi kenan gimshiki na harko nashi ya rage don sai aka kasance wasu suka fara cutar shi suka fara mai azaba an gane ko sai ya yi mahalki za a mai umarni ya yi hijira wani gari mai dabino gari ne mai dabino haka wanda zai su taimaki addini sosai sai ya waiwaya ya gani a nan hata'ifa ce take da irin wannan kamal a nan kusa-kusa shi ne malam ya ce ma na biyu na tanakula bainal wara ka yankula bin nasi ma qad umira bi nashrihi bainal wara daga nan annabin mu tanakula sai ya ciru intakala ya ciru daga nan bainal wara ta yankula sai ya ciri ya tahi ya shiga cikin talikai gaba daya ya shiga cikin talikai kina ya shiga ina duniya kai yankula dan ya ciro ya doko wannan abin sakon da aka bashi kai yankula dan ya kai masu wannan sakon ya ciro ya daida shi fin nasi ma kan tumira kenan ya je ya ciro wannan sakon ya kai shi cikin mutane abin da aka mai umarni bi nashrihi bainal wara akan ya watsa shi cikin talikai mun gane wannan baitin ko guda biyu baitin nan guda biyu a tare suke tafiya nabiyu na tana kala bainal wara kai yankula fi nas ma qad umira bi nashrihi bainal wara annabi musa ya ciru ya tashi ya shiga duniya dan ya isar da sakon da aka bashi ya fada ma mutane haka zaka fasarta shi sai mala yace ma hatta ata saqifa fakazzabu sharifa har sai da yazo banu saqif su ne mutanen ta'ifa shi ne ce ma hatta a ta saƙaifa da ya zo masu ya wada masu fakar zabu sharifa shi wannan annabi a sharif maɗaukaki mutanen saƙaif mutanen ta'ifa sai suka ƙaryata shi mun gane da suka ya zo wurinsu sai suka ƙaryata shi suka ce ai wannan abin da ya zo da shi ƙarya ne ba wani wane ne har suka sanya wato menene sakarkaru yara da mahaukata da wawaye sai ta ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam har suka yi mi suka wasa mai jijjige an gane ko sai ma ya ce ma waje a jinnun aslamu li rabbihim musallamu daga wannan daga wannan hadisai sai aljannu suka zo wato da suka zo suka musulunta kuma sai suka bada imani suka bada sakankancewa ga ubangiji su a nan wurin a nan mun gane shi jinnun nasibai jinnun nasibai ko su ne ake ce ma jinnun nasibai ne wanda suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo an jere shi a ta'if an hana wasa mai jiki an gane ko rasulullah da ya zo sai ya zo hanya da ya tsaya hanya sai mala'ikan duwatsu ya zo jibril ya zo da mala'ikan duwatsu ai gashi nan kawai ana shirin ya ce eh a hallaka su a ɗauko duwatsun wannan a zuba masaƙif banu saƙif ta'ifa a shahi ta babu ta'ifa a lissashi ka duba ha sun hoda wasa ma annabi suke shi yasa Allah ma'alam har sai ji Allah risalata kuma wallahi annabi ma annabin tausayi ne annabin shinkai ne ka duba ka gani zaka ga cewa lasiya ma da yawa daga cikin annabawa Allah musu gafara Allah ya ƙara yarda da su jika zaka gani lasiya ma da kaunin su da mutanen su sun kiya addu'a suke a halakar da su kawai a huta a yadda menene ake cewa a yadda kwallo a huta da kuda a halakar da su Nuhu da ya shekara mara tafiho alfa sanatin illa 50 ama wata addayi rabbi la tazara lal ardi min al kafirin dayyara ce innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara an gane ko ka duba ka gani si annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka bashi damai sun bata shalilan Allah sun bata wanda Allah yake so sosai sun ji bashi sun karyata shi sun yi mi aka ce yau kawai ya ba da izini a zo a hallaka sai ya zo rasulullah cewa a a bar su ina roƙon Allah ya gudu wanda ta su huta mashi daga cikin tsazon su su ba sun kiya ba to sai an samu ɗiyansu sun kama addinin nan an gane ko kaga nabiyu rahma kenan tausayi annabi bai ce a hallaka kowa ba annabi bai yi adda a hallaka kowa ba bai ce in tu'azibuhum fa innahum ibadaka ba ko gaba ɗaya rasulullah kawai kullum al'ummar shi rahma yake neman masu Allah mana gafara shi ne a nan ya zo sai yake karatun ƙura'ani yake sallah asuba ko shi ne aljannun da suka zo sai suka shi karatun ƙura'ani mun yi bayanin su su ne shi ne nasibai ne ko a cikin ƙurjuzal mi'iyya an yi bayanin su ta bayan nan da dauci da suka shi karatun ƙura'ani sai suka ce an situ a nan akwai wani darasi ka duba ka gani kana neman halitta bagaya wanda bagai ne zallashi ka zo ka aljanu kayan fagai gare su amma aljannu da suka ci karatun qur'ani ya suka ce an situ sun zo da hayanensu da kururuwarsu da rikicinsu an gane ko sun zo Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu yayin da suka zo sai suka ce an situ kowa ya shiru kinan nan yana nuna ma cewa aljannu ma wai suka san idan aka zo wurin karatu nutsuwa ake ayi shiru a saurara to kai in baka san menene ba sai ce ana aljannu sun yi gari sun yi hankali ai kuma nan ba wai sun musulunta bane kan sun musulunta ne suka ga cewa ya kamata a yi shiru a saurara amma mu so da yawa zaka ga mun zo wurin wa'azi mun zo muna sauraron qur'ani muna hiran mu zancen mu da duniya kata kata muna abin da muka ga dama kaga ai bai yi kamata ba gare mu wannan ko ba gaskiya ba falamma hadaru qalu ansu shine Allah subhanahu wataala dan yayi mashi annabi tasliya ya ce ba ga mutane ba can kenan ga mutane can sun kika yanzu ga wata jama'a na an komo maka ta aljannu duk sun yi imani kuma wai da suka yi imani ba shi kenan shiru ba suka yi falan ma ku ji ya wallau ila qaumihim munziri suna yi da wannan yayin da annabi ya yi da karatun nan kawai sai suka koma wurin mutanen su shikenan su wannan jinnin nasibai ana cewa su ne cikin aljannun da aka koro su jiyo menene yasa menene yasa aka hasa zuwa menene jin labarin sama ai wa anna kunna naqaudu minha maqa'ida lis-sam'i fa min yastami la'ana yajid lahu shihaba wasa da suka ce ai lokacin muna da wurare da muke hawa mu hauhawa mu je dan mu ji za a ce wahayi da za a yi kasa mu zo mu yi aiki da shi to yanzu duk wanda ya je sama zai jiyo sai a jiyo shi da tauraro mai wuta a kona shi suke tambaya menene ya zo duniya to su wannan shi din nasibai an ce suna da cikin wanda suka zo bincike da suka zo sai suka ce ya kaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa mun yi dogon bayanin shi a cikin usulul mi'iyya ba sai mun dawo kan shi ba wallahu ta'ala alam Allah mana kafara yace wa ba'da haqa da usriya bihi falaqa al-anbiya summa urujan lis-sama wa rabbuhu karkallama baya an yi wannan sai aka zo lailatul isra a dare guda ne aka zo aka dauki rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga ka'aba jibril ya zo mai da qura wata doki-doki ce zaki-zaki an ce hafuka kai gare ta wanda mun yi bayanin ta ita ma baya ko wanda ita ƙarshen inda take gani don take ashe kawarta gudun tsiya gare ta wane jirgi ta yi ƙarfin jirgi yanzu yau har yanzu ai ba a yi gudun buraka ba eh mana ba a yi abin da zai kai gudun buraka ba aka zo cikin daren nan aka zo daga kaba aka kashi baitul maqdis an gane ko aka kashi masallacin kudus daga nan kuma aka yi sama da shi aka yi mi shi ne ya ce ma wa ba da haƙar usri ya bihi falakar ambiya bayan an yi wannan jinnu nasibai sai aka yi ma annabi isra'i aka ɗauko shi tahiyar dare aka ce isra'i tahiyar dare subhanal ladzi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah subhanahu wata'ala ya ce mun yi tahiyar dare da tsarki ya tabbata ga ubangiji Allah da ya tahiyar dare da wato ba wannan nashi an gane ko daga masallacin harama zuwa masallacin kudus masallacin aksa Allah ya ce lurirahu min ayatina dan mu nuna mashi wato daga cikin ayoyin to shine aka yi isra da shi summa urujan lissama bihi falaqal anbiya sannan a cikin isra'i wal mi'raj din nan sai ya ga annabawa mun gani sama ta harko sama ta biyu sama ta uku duk mun ga bayanin da suka yi ha annabi Musa yake cewa gashi nan yago ya zo baya na na yi shi shekaru kaza kaza amma mutanen shi zasu yi mutane na shiga aljanna bihi falaqal anbiya summa urujan lisama bayan wannan sai aka yi uruji da shi aka je mi'raj aka wuce da shi san sama wa rabbuhu kan kallama sannan sai yayi magana da ubangiji shi ubangiji shi ya mashi magana an gane ko wannan waikan shi ma mun yi bayani shi fa kana qaba qausain aw adna ko ya zama to wata tarjuma akan qaba qausain shi da wato jibril ne ko kuma shi da zuwa wurin hadara ubangiji shi amma rasulullah dai bai ga ubangiji shi ba wanda ya ce nurun allah yura an tabbaye shi ya ga ubangiji shi ce wani haske ne bai yiwa a kan shi la tudrikul absar wa huwa tudrikul absar idan dina namu na duniya ba su gane shi amma tabbas hadisi ya tabbata a aljanna ana ganin Allah wanda ganin Allah subhanahu wataala yana cikin abin da yi yayi aljanna dadi lil ladzina ahsanul husna wa ziyada an gane ko kenan ganin Allah yana abinda sai an shi aljanna insha Allah zan mu ga ubangiji ala hasab ibadaka ala hasab ganin ubangijinka shi kuma yayi aljanna dadi kwata kwata duk labarin da ake baka na aljanna duk yadda ka ji aljanna duk yadda kake jin mala ainur ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر من, من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى can kuma a hadisi ya cewa cewa sun wata fajirin min filari har al'ar au kama da ku baya bayan wannan koramun manya manya guda hudu yanzu duk wata korama kuma da kake so ana nema ita a gidanka kowace korama an gane ko ka ce korama ɗau duka bisan waro da mi tsamiya ko ana kayan daɗi ba a sasu ba koron ben da ne duka abubuwa kayan daɗi duka wala kun fi hama ta sayi min anfus an gane ko duk abin da rayuka suke so ana samun sha aljanna sannan ka zo furwin ta Allah subhanahu wataala ya ce mana qudufuha daniya qudufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya jin wasu abubuwan su na ciro ta furwinta a wato ɗiyan itace aljanna dariya kusa da kai suke position ɗin da kake su ma suna nan an gane ko to duk daɗin da kake ji aka ce wato idan ka bai taɓa gani ba kunnan ka bai taɓa ji ba duk yadda za a gaya ma baka ji ba baka san ba menene ba duk tunanin da zaka yi aljanna baka iya tunanowa abin da yayi karhinka sai ka je ka gani to duk da wannan amma ganin Allah subhanahu wataala ya yi duka wannan aljanna daɗi duka Allah ba mu ganin shi kowane lokaci na'am yace ma mala yace ma su samma samma salatu furidat fi yawmi khamsin thabatat samma ne babbace samma da summa mm tantin ne na'am summa sannan an gane ko ka gane kawai wasali ne ya bambanta samma da summa amma kai da ka zo karanta kana iya karanta shi summa an gane saboda summa kai sai a cikin qur'ani ya zo ina a ko ji ba daya gajin kusa mubayin summa aminu wa sahibukum na'am samman salatu furidat sai ma da yace ma a can ina bi falaqal anbiya kenan kaga labarin yana baya wa rabbuhu kallama sannan ubangiji shi ya mashi magana an gane ko sai yace ma samman salatu furidat a can dai sama samma a can inda aka yi maganar nan da shi kenan fil yawmi khamsin sabatan a cikin wato wuni sai aka tabbatar da guda biyar aida da hamsin ne shi ma mun yi bayanin shi ya ce ya dawo annabi Musa ya ce koma ba su iyawa ya ce ya dawo har aka mai da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istahaytu min rabbi yace wallahi ina kunya komawa wurin ubangiji na banda komawa sai ne sai aka ce wannan sallolin a bar su biyar amma ladan suna da hamsin mun gane ko in kai sallah biyar kana da ladan sallah hamsin wallahi wallahi Allah ya san Allah ya san ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam garabasoshin da muke samu al'umma baya ba same ta ba ka duba ka gani haka Allah ya duba kamar ayyukan baya wato mutanen baya da shekarun da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka duba mashi rahama aka ga al'umma shi situna aw sabu su kuma san kana ga mutanen annabi mu farin sabi alfa sanatin illa 50 amma duba 50 da suna da shekaru masu yawa mu kuma yanzu annabi ya ce kaɗan suke wuce santin saba'in kaya sun sattunsa ba yadda ba sai an sha da wannan minidar da zai ya kashe mu da wane ne ka ga dan yaro dan ventan da diabetes da tension da mu ba abu a da an cututtukan sai mutum ya kawo su sun kanta da garin su wai yanzu ka ga a yaro yaro da tension ko ina ya ga tension din kuma tension din ce ita ce Allah mana gafara to ka gani sai aka ba shi ni lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi sha an ba mu goni su gara basa diyawa diyawa Allah sa mu ci gara baso shida mala ya ci gaba da cewa وبعد ذاك وبعد ذاك انتقلا إلى منى وقابلا وفدا من الأنصار لبيعة المختار bayan wannan wa ba da za ta intakala bayan an yi wannan an yi da buruz an dawo an yi mi'raji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce masu to ni hojiya na je baitul maqdis kan ya ce wasu ku daga can muka wuce sama aka ce kai kai kai kai ce to aka ce abubakar yau ka ji abin da mutumin kai ya ce abubakar kan ya ce in dai ya faɗi gaskiya ne in dai shi ya faɗi gaskiya ne wai ya je baitul maqdis a daren jiya jiya muna tare da shi kawai da sai sai ce ya je baitul maqdis abubakar ya ce tabbas ya tafi ko su sun kawo sara abubakar ya ce shi ma abin ya ga karfin shi an gane ko shi ne ya ce to tabbas ya tafi to shi ne bayan an yi da wannan wa ba da zaka intakala bayan an yi da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciru intakala ila minan wa qabala lokacin an zo daidai aikin hajji sai ya dahi mina an gane ko ai ka sanya ne aikin hajji ba a makka ba ake aikin hajji duka wannan mun yi bayani shi makka ka yi da umara takwas ga wata sai a huta ina zindin to ya sallaka to takwas ga wata sai a huta izindin ya ji famasar da ya ba da famasar da haji shi yasa aka tafaye shi takwas ga wata sai a huta mina idan aka huta mina an gane ko sai a yi tsayaran mina tara ga wata a shi arfa a wuce musdalifa an gane ko a dawo mina shi kamar wani ɗan huta ne ake dai ba cikin makka bace ake wani aiki a gaba daya an gane ko abubuwan duka suna can waje to da suka zo tun lokacin ai kaga mun ce daman tun lokacin suna hajji jahiliya suna hajjin daman daga garuruwa ake zuwa mosul hajj kuma zuwa ake a hajjin larabawa a jahilci suke zuwa su yi hajjin nasu to rasulullah sai ya zo mina ya zo mosul hajj sai ya isko wafdan minan ansari an ce alwafadu baki na daga mutanen Madina al'ansar mataimaka libai'atul muhtar sai ya nemi su yi mubaya'a da shi liyan surun nabiya don su taimaki annabi fi taibatul abiyya a cikin Madina al'abiyya wa nisba ila abihi ai kaga wancan mun gani akwalu min an-nas ummu abdul muttalib uwa abdul muttalib ai aitance ko aitance shine yace ma al'abiyya watan wato Madina alƙotin zamu famu shi ne na wurin ubata mun gane ko kamun shi na wurin ubatan su ga wannan shi ne yake kwatanta maka a wannan mubaya da annabi ya zuye da mutanen ansar akan zan su taimake shi suka ce insha Allah aka daidaita zan su taimake shi bari kuma suka zo da mutane biya Allah ya ce ma hijratuhu ila al-madina hijirar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina فجاء أمر الهجرة لكل من ذي قدرة واستأخر الصديق المشفق الرافق لصحبة المختار في سائر الأسفار تصاحبا في الهجرة ليؤلي الله القدر ليؤلي الله ليؤلي الله قدره نبينا المختار قابله الأنصار بالبشر والسرور والحب والحبور نعم mana yace maka faja a amrul hijira sai al'amarin hijira zuwa madina yazo bayan madina ta dauki harama kowa ya san madina an tura masu an dauke yanzu suna jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi mutane sun sun fara hijira wato bayan an ba da bayanin a ta hijira mutane sun fara hijira a goye sai annabi sallallahu alaihi wannan yace ma wasta'akhara siddiq sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirtar da abakar na siddiq an gane ko yace ma abakar siddiq kai da ka taka kai abakar ya fara shirye shirye zai je hijira sai a wato annabi yace mai a kai da ka taka kai kai ban ba ka izini ba an ba jama'a izini su yi hijira amma rasulullah sai ya daya ka da abakar siddiq yace ka kai an gane ko wasu ta'ashirar siddiq al-mushfiq rafiq yace wato al-mushfiq mai tausasawa ar-rafiq abokin tahiya mushfiq rafiq zaka ga abubakar inda yake mushfiq ne mai tausasawa ne daga cikin kissa garu hira suna wannan garu sau da suka labe afwan da suka labe cikin garu sau suka laɗe lokacin annabi yana kwance wato saman cinya abakar na siddiq akwai wata tilla da abakar ya gani kamar wani abu zai fito sai ya sa hannun shi ya toshe a sai ramun maciji ne maciji ya sassara abakar a hannu wai abakar ya kasa motsi kar ya tada annabi yana kwance saman cinye shi an gane ko abakar ya kasa motsi kal annabi ya tashi shi kuma ga maciji yana tsara shi ya toshe wanda bai can zuwa ta karyo mashi duwa sai ta taso musa annabi sai rasulullah ya tashi yace me ya same ka yace wani abu ne maciji ne ya sare shi annabi mai adda kai tsaye warke likitan likitoci kai tsaye kai tsaye babu jira ba wani wani ne warke to kaga ai yana da tafsasawa an gane ko abubakar siddiq yana da tafsasawa sosai ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yana son annabi fiye da yadda kowa yake son rasulullah shine sai ya ce ba al-mushfiq wa rafiq li suhbati al-muhtari an tsaida shi ne annabi ya tsaida shi dan yayi menene dan ya raka shi an ba kowa izini yayi hijira amma lokacin ba ba annabi izini ba shi kuma sai ya hana abakar bai ba abakar izini ba dan sai tare lokacin da aka ce ma da aka ce annabi yayi hijira sai ya zo ya hada ma abakar yace abakar Allah yau ya mun kunne in hijira abubakar ya ce a suhubatu suhuba ya rasulullah ka sa in abokace ka ina neman ka samu dai tare ashe bai san annabi ba da ya dai kasar da shi shi ma so da yake su dai tare ya ce daman dan mu dai tare ne na dakatar da kai fi sa'iril asfari ya ce a cikin sauran balaguran ta sahaba fil hijira sun yi abokantaka sun tahi a kan cikin tahiyar hijira liyubilillahu qadarahu dan Allah ya ɗaukaka ƙadara dan Allah ya ɗaukaka girman wato abakar na siddiq aiko kaga girma ya ɗaukaka wanda a ce suka yi kwanaki tare da rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwana uku cikin kogo kwana nawa a tahiya kwana kaza kaga ai Allah ya ɗaukaka wannan ɗin shi ya ɗaukaka wato ƙadara shi kuwa malam ya ci gaba da cewa nabiyyu nal muhtar annabinmu zababbe qabalahul ansar mutanen madina sun fuskance shi sun tarbe shi bil bishri da bishara wasururu wasururi da kuma jin dadi murna asrur farin ciki wal hubbi da soyayya wal hubur idan aka ce al hubur wani nau'i ne na surur farin ciki ne amma kasan farin ciki kala kala akwai wanda farin ciki yanzu shi alhubur bari mu bada misali shi kiri-kiri ka gane alhubur alhubur mutum ne ya shekara nawa bai samu aihuwa ba shekara goma sai aka mai albushi ya samu aihuwa da ya zo wurin ka kai abokin shi a kake gani ka yi magana ka san mine ne ka san kawai akwai albishir wannan na ƙarshe ko kuma ka lura misali ka lura in an ma mutum aure ka zo ka kalli fuskar shi ai ba su nuna ne bai hubu da ya ci ku bari a wurin malam ibrahim kun gani insha Allah saka gani kan mutum yayi magana fuskar sai kalkali take tana walwali tana akwai farin ciki ka san akwai farin ciki na shi daɗi wallahi ina jin daɗi sosai kaza kan kaza kan kaza amma akwai hubur shi a surur kana iya ɓoye shi kana farin ciki amma wani ma in ya ganka kawai normal kake lafiya lau kawai kawai yau irin gobe amma hubur bai koyuwa da an ganka daga nesa an san mene ne kawai daga nesa zaka gani dariya har ta kai kusan kullunka ta kasa like baki to shine al-hubur bil bishri da al-bishr was surur da farin ciki wal hubbi da soyayya suke taba annabi sallallahu alaihi wasallam wal hubur da wannan irin farin cikin na karshe wanda dole sai huska ta nuna shi sai malayin ce ma a amaluhu fil madina ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a madina yace awwalu shay'in qad fa'al nabiyuna lamma wasal bina'uhu quba fa ahkama al bina'a thumma bina'a thumma bina'u masjid khairul wara muhammadi manziluhu fi tarafi bil hujrati tu'rafi wa fi'at bayna ikhwatihi مهاجرين صفوة وإخوة الأنصار وإخوة الأنصار صحابة الأخيار وبعدها قد دخل بعائشة المفضلة وآهد اليهود واستوثق العهود فرض الصيام قد أتت بعد الزكاة يا فتى ثم الأذان شرعا وخمر أيضا منعا تحولوا لقبلته عن اتجاه كعبته بقية الأحكام بقية الأحكام في سائر الأقوام يأتي أول شيء قد فعل إن شاء الله أنا ما تبي داش سأقول قام بدي داش دم ورنا yana yi zuwa insha Allah awwal shay'in qad fa'al abu na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yazo madina nabiyuna da mawasal annabin mu da ya iso madina bina'u quba'a sai ya fara gina masjidul quba da masjidul qudsa ala taqwa min awwali يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فأحكم البناء سي كوتة تجين النوم ثم بناء مسجد sannan sai aka yi gini na biyu abu na biyu kaga rasulullah da ya so gari ba wai cewa ya ba a fara gina falai bila falai presidential a cikin da daga a masallaci ake fara ginawa saboda shi masallaci mine ne masallaci shine sunday religion shine sunday formation ta shi ka gane masallacin annabi wato cikin shaki wannan abubuwa shine diyafa na ake sauke baki ko kirista ya zo sai ku sauke shi masallaci kawai akwai hutansu kawai nan kakka zo kamar mutsari ne da dushi ɗin kasa kakka wannan nan wurin ibada ne ko yahuda suka zo masallaci ana zuwa a yi reunion ana zuwa a yi karatu ana zuwa a tattauna menene harakar siyasa wannan ta da daula kenan ka sani masallacin rasulullah ba irin masallatan yamma bane wanda kawai mu maida su masallatan khamsu salawat ko masallatan juma'a don wasu masallatan juma'a daga juma'a amma ba a komi da kun zo ma kun ce zan ku yi wani tattaunawa ko a masallaci ko zan ku yi hira ku in shi ke a ce ko a masallaci kuke mutane hira bai wace ma ba a hira a masallaci ana hira amma dai kai ya kasance kuma ta zama hira talakau ta ta ɗauke maka hankali ta hira banza ta hayaniya amma kai ka san kana cikin masallaci ai ka san hira da za ku dante ta alkhairi a masallaci ake darussuka mun gane ko hajjin shi datin muku har formation har formation da ake ba formation na militar na rasulullah a masallaci ake yin su an gane ku daru nadwa daru shura daru askar majalis diyafa ko bi akwai masallacin rasul sai annabi ya fara gina masallaci ya ce ba khairul wara muhammadi bayan an yi masallacin uba sai aka yi masallacin fiyayyen talikai muhammad an gane ko manziluhu fi tarafi bayan an gama masallacin annabi sai a gehen masallacin aka yi gidajen su bil hujrati tuqafi wanda aka yi sanin su da al hujrat kaji ana hujratu aisha hujratu hujratu hujratu kida wa akha bayna ikhwati sai ya hada ƴan uwantaka tsakanin ƴan uwa muhajiri na safwa safwa layi na muhajirai wa ikhwatal ansari da ƴan uwa na madina mutaimaka sahabatal akhyari sahabbai zababu an wannan mu'akhami ɗakin gidan su Anas bin Malik an samu sabbai ɗago ya tara kowa aka hada shi da ɗan shi a lokacin har ka ci gado na wata risuni wa arisuka wanda Abu Muhammad bin Auf mun ga bayanin shi ko wanda aka hada sai ce zo in raba dukiya ta mun baka tsaka ya ce zo ka kalli mata na ka zaɓi guda in sake ta ta yi idda ka aura ba wai in saki mata ta baka aura a'a zo ka kalla wacce ta burge ka kullum muna wani wannan in mun zo in ya ce in sake ta ka aura dama akwai wata ana dan ba da abin da bai bari ke mu zai ce a bai ki a'a shi zai zo ya kalla wannan tafsirin da mai Abdurrahman ya ce barakallahu laka fi malika wa ahlika dulluni ila su Allah ma albarka da iyallanka da wato wato dukiyar ka yace ka gwada mana hanyar kasuwa ana hadi shi Abdurrahman ya kasance mai ne ko mai ne yake sai da a Madina su suna sai da misali suna a tsarin madina sai a ce sai a garwa garwa za a sai a lokacin abdulhamid sai ya hutu sari kawai sai ya zo ya sai da ma ya zo ya kulla maka kawai ya sai da ma karfin garwa rabin garwa kwane ne da in zaka sai mai sai ka jira ɗan uwanka ku zo ku sai ku raba kaza kaza a abdulhamid sai so ya sari sai ya dinga kullawa ya dinga kullun kadago kadago to sai ya dinga samun kiliyan biya ake ka a ce ni abdulrahman sai ga shi ya aure ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne aure kai ya ce aulin walau bi shati ko kai walima ko da da ko da da wato shati ne akwai a kai ma muna jira ku ga wannan wala wala tun da kai ma ka fara kasuwanci Allah Allah Allah sa alkhairi yace wa ba'daha qad dakhala bi Aisha al-mufaddala bayan an yi da wannan sai ya shiga ɗakin Aisha wato mufaddala wato wanda take mai falala wanda take mai ɗaukaka babban ɗaukaka al-mufaddala a kenan bi ake ce mashi siga mubalaga ce ta fadl an gane ko mufaddal kenan siga mubalaga ce ta fadl sai ya zama mufaddal sai ya zama mufaddala kan wannan cikin wannan cikin mu'annas ɗin shi mun gane ko ko yace ma al-Aisha mufaddala wa ahad al-yahuda annan da yazo wannan wurin sai alliance da yahudawa kan ku taba mu kan ku kan mu taba ai zaman lafiya wasauta al-uhuda aka ƙara ma wannan ƙarfin wannan alliance din nan saboda in ka zo cikin wuri an gane ko in ka zo kana bako wuri in wanda suke alantur ba su yarda da kai ba ko kun ba ka yarda da su ba matsala ne suna iya ana iya haduwa da su a cuce ka ana iya hawo ma ta hanyar su ana iya ana iya sai annabi ya aliyar su da ku kan ku taba mu kan mu taba ku mu yi zaman lafiya kowa ya addini shi ustau sakar uhuda ya jaddada ya kama alƙawarin na aka rike shi da kyau to da yake yahudawa yan iska ne zaka gani duk sai da suka warware alƙawarin su yan iska ne kullum bin abin da aka yi da su sai sun warware shi malai ce ma fardu siyamu qad'ata fardu siyamu qad'ata aka farlanta azumi ma zakati ya fata yace ya dan saurayi ka saurara bayan azumin ma aka farlanta zaka sun mal azanu shuri'a aka zo aka shar'anta kiran sallah wal khamru aidun muni'a daga nan kuma aka haramta giya wannan duk mun yi bayanin a wani shekaru ne aka yi su a cikin baya yasa na ce ba kuma gudu bi da shi insha Allah mu je a fasara ko? na'am bai yiwuwa mu je dai a fasara ba ga yadda kuka tsari sun mala a zaɓi shirya wa hanku aidon muni'am ta hawwalu da ƙiblate sai aka juya musu alƙiblarsu a ni tijaha ka'abate ya ce ma daga nan aka juya ta aka maida ta ka'aba baqiyatul ahkami sauran hukumce hukumce fi sa'ir awami sai suka dinga zuwa sannu sannu cikin sauran shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wato a Madina sai malai ce ma zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam mata ya annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce ma zaujatuhu 11 fi ma rawahu wa ishtahar khadijatun fa saudatun aishatun fa hafsatun wa zainabun wa ramlatun maimunatun safiyatun wa hindu amma taliya zaujatuhu juwayriya bintu husayn zainabun wa bintu jahsh zainabun matayen shi goma sha ɗaya ne abinda aka rawaito washtahar kuma ya shahara yace Khadija da farko sannan Sauda sannan Aisha sannan Hafsa yace ma ga Zainabu ga Ramla ga Maimuna ga Safiya ga Hindu yace amma taliya ta gaba kuma zaujatu Juwairiya mata Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa Juwairiya wa kana suha Barra a lokacin ana sunanta Barra eh gane ko Annabi mai da ce Juwairiya shi ya sauya mata suna mala yace ma bintu huzaima zainabu zainab guda biyu annabi ya aura akwai zainab bintu huzaima sai yace ma wa bintu jahsh zainabu da zainab bintu jahsh da su ne wannan mala yace ma auladun nabi sallallahu alaihi wasallam biyan annab sallallahu alaihi wasallam yace ma auladuhu fa sab'atun banatuhu arba'atun fa zainabun bil awwali fa zainabun fil awwali wa ummu kulsum min tali ruqayyatun wa ba'daha fatimatun khitamuha amma zukuru innahum faqasimun awwaluhum وعبد الله الطاهر مع ابراهيم اذكره قد ماتوا في حياته فاطمه من بعده yace ma auladin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi guda bakwai diyan shi mata kuma guda hudu zainab ce ta farko sannan ummu kulsum ta biyo baya sannan ruqayya wa ba'daha fatima tun khitabuha cikin matan fatima ce ta karshe yace ma cikin maza na farko shine alqasim awwaluhum wa bihi yukanna abul qasim shi ne wannan ɗan nashi ne ake ce mai abal qasim baban qasim wa abdullahi tahir mun gani a tayyibu tahir alkuni abdullahi ne a tahir a tayyib abdullahi da annabi ma ibrahim ya ce tare da ibrahim askur nake ambata ma qad matu fi hayatihi duka diyan annabi duka sun rasu a lokacin annabi yana raye fatimatun min ba'dihi fatima ce kadai bayan mutuwar shi da wata shi da hidima ta rasu ai shi ne wanda ya kafurin da ya ga an aihuwa ne ne alƙasim da abdullah duk sun rasu sai ce ga gubar shi ai ɗayan nashi maza ma duk sun mutu abtaru ne bai da wanda zai rike addini bayan ya mutu shine Allah ya ce mashi inna shani aka huwal abtar wannan dai menene makiyin naka shine mai yankakken baya asharu ghazwatihi sallallahu alaihi wasallam mafi shahara ya kukkula da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mala yace ma ghazwatuhu fi ma zukir wa ma rawahu wa ishtahar ghazwat badr wa intasar fi annabi wa inkasar جيش لأهل مكة في رمضان ذكة وبعدها جيش حزم في أهد وما سلم جل الرماة نزلوا وأمره ممتسلوا فكانت الحزيمة شديدة عليمة أتت بنو النضير بعمل حقير والحق نعم والهم بالغدر كما عن قومه قد علم نبينا أجلاهم للشام قد نفاهم وبعدها الأحزاب في سعيهم وخابوا في سعيهم قد خابوا وأبصروا المدينة بحندق حصينا وجيشهم تراجع بالرعب والريح معا بالريح والرعب معا قد نقدت قريضة أهودها العريضة إذ خالفوا الأحزاب وخال إذ حالفوا الأحزاب وجانبوا الصواب فقتلوا فقتلوا لغدرهم وخبثهم ومكرهم وبعد الحديبية فكان صلحا قاضيا بنوده قد شهدت وبالأهود سطرت وبعدها فخيبر قد دخلت قد خربت واندخرت واندخروا واندحروا وجانت وخانت اليهود وداعت الأهود وبعدها في مكة فتح عظيم أثبت مبيحا للمختار وقت من النهار وجاء جيش الله يزل كل لاهي وفي هنين قد ظفر جيش النبي وانتصر والنصر, والنصر جاء بعد ما أوشك أن ينحسم آخرها فأصبت غزوة جيش أسرة إلى تبوك سارة يطهر الديار طب غزواته صلى الله عليه وسلم ashharu ghazwatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine mala yace ma ghazwatu badrin wan tasar ta farko ita ce ghazwa yaki na badar wan tasara fi annabi wan kasar jayshin li ahli makka a cikin yakin badar annabi ya ci galaba in tasara sai annabi ya ci yakin badar wan kasara kuma ya karya jayshin li ahli makka an gane ko wato runduna ta mutanen makka fi ramadana dakka a cikin watan ramadan wannan yakin ya abu mun gane ko kenan shine yace ma ghazwat badr wan tasar fi annabi wan kasar jaishul li ahli makka ya karya jaishul li ahli makka fi ramadan dakka sai yace ma wa ba'da ha jaishun hazam bayan kuma wannan yakin sai kuma aka ci galabar jaishin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kuma duk duk dogon bayani kan fasara don bai mutu ko mun ji dogayen bayani kan su cikin darussuka baya insha Allah idan wanda bai ji su sai ne darussuka baya suna da insha Allah shi kuma yace ma ta biyu sai aka ci galaba akan jeshin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ina ne fi Uhud wa masali a cikin wato wannan Uhud a cikin yakin Uhud wa masali ba hatta da shi Rasulullah bai kukuta ba ai mun ga a Uhud sai da aka karya mashi ne haƙorin shurba'iyyar shi na can ƙurya wanda a Uhud ne aka yi ma musulmi ne aka yi masu mi zobe kai yanzu ci imagine a yane za a yi a ce makiyinka daga gaba makiyinka daga bayan an maka zobe ai ka san za a ji bakkyau za a ji bakkyau kuma ka san duk wanda ya ma zobe kina ya hika mi ya hika yawa saboda in bai hika yawa ba bai iya maka zobe to zobe aka masu zobanya suna tsaka shine yace wa masalim hatta da rasulullah sai da shi ma bai kuka ba sai da ya shigo ya ce mine ne ya ce jullun rubatu na zulu annabi a cikin strategy tashi ta yaki a cikin yakin wannan ohud sai ya ajiye wasu mutane 'yan takanta kwana su ne jabalin rumat masu kibiya wanda ya ce masu komun ciko an ci muka kusanko ku ku tsaya nan umarni ne annabi ya ce in ba ni nace kusanko ba ka kusanko sai suka sanko da suka gasa annabi sun kora ashe shi Khalid bin Walid yana can sai ya kiyoyo daga baya sai suka musu zobe sai ya ce ma jullun rumat na zulu la plupart da wanda annabi ya ce jul aka ce jul sai ka ce ma press ko ka ce la plupart duka man yawancin wannan da aka aje sama sai suka sauko daga dutsen nan kaga shi kuma program da annabi da yayi su wa'annan in suna saman dutse wannan in su Khalid suka shigo su ɗan saman dutse sai su masu ɗaukar mi ɗaya ɗaya tunda kibiyoyi ne gare su an gane ko wa amrahu mamtasalu ya ce ba su bi amurin umarnin annabin ba da ya ce masu kasu sauko ta ga sai Allah ya nuna musu saba ma umarnin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka ci galaba kansu fakanatil hazima shadidatul alima sai ya ce ma wannan cin galaba da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam hazima shadida sai ta kasance mai tsanani ce kuma alima mai ciwo ce mai radadi ana aka kashe mi ha hamza sayyidu shuhada ko babban komanda babban komanda na yaki rasulullah a wannan yaki aka kashe shi shine yace ma fakanatil hazima wannan cin galaba da aka musu shadidatul alima mai tsanani ce kuma mai radadi ce mai zahi ce shadidatun alima ko atat banu nadir ana cikin wannan abin ne atat banu nadir bi amalin haqiq wato yahudawa banu nadir sai suka zo da wato al'amaru haqiq wato al'amari wulakantacce wato wahamu bil qadari kama an qawmihi kad urima suka zo suka warware alƙawarin nasu kamar yadda an riga an sani daga wato mutanensu an san halayen yahudawa da warware alƙawari a gane ko nabi mun gani bayanin kwanu da dinin yadda suka walwale ko nabiyu na ajlahu annabin bai ce ajlahu ya yi su daukaka li shami qaddafahu sai ya kore su gaba ɗaya yace su huta daga madina su je sham aka kore su gaba ɗaya wa ba'da hal ahzab bayan an yi wannan an gama matsalar banu da ko sai kuma aka zo ahzab an gane ko gazuwar da ahzab wanda suka zo kurai suka tattaro da su da gafan da wane ne suka tattaro sun zo a ida da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya madina a wuce wa ba da al'azabu bayan wannan yakin sai aka zo ahzab fi sa'ihim qad khabu a cikin tahiyyar su da suka hada ta aliyar sa ahzab a cikin wannan sa'ayi din qad khabu sun yi asara sun tabe wa absarul madina kawai da suka zo sai suka fuskanci madina bi handakin hasina an kewaye ta da handaka da garu hasina dan tsaro an gane ko ita ma mun yi bayanin handaka ba sai mun dawo ba mu je kan sharri ba wasa da yawan Allah ba su yi dace waje shi hum taraja'a bi rih wa qumma rindinan nan duk abubuwan da aka yi dai da handak da mu'jiza da wane ne da menene sai malai ya ce ma je shi hum wato rundunan nan ta ahzab taraja sai suka sha baya bin rubi da danjin tsoro an gane ko rihu ma an tare da tsoro tare da iska Allah ya turo musu iska ba har sana alaihim rihan wa junudan lam tarawha aka turo musu wata irin iska da kuma menene runduna wanda ba a ganin ta kai runduna Allah wa ma ya alamu junuda rabbika illa hu wala Allah da cinna ku kadai sai ya koro runduna to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya turo mala'ikun da ba a gani suka tunzura su kai mala'ika guda in yace ma kyaya shikenan wa mu gani wannan ba mutanen wannan arsala alaihi musaiha saiha tsawa aka so mala'ika aka ce in musu tsawa yace musu kyaya duka suka mutu daga yin tsawa to an turo mala'iku kuma wannan an turo su ma da makamai su kama wa annabi yaki kai ina kake gani sai aka tunzura su aka sa musu tsoro tsakoyi suka dinga ba su kashi iska da sanyi sai kun dora tukunya ta juye ta ɗaukan muku kaima ta wurga ta ture muku abubuwa suka tsere ba shiri abu suyan shi ya fara tserewa abu suyan lokacin kan ya musulunta amma ya musulunta shine kullum muna ba da misali hassan bin sabit da ya tashi mashi asida lokacin abu suyan ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zambo shine yace ala abdu wa abasiyana anni fa anta mushawwifun nakhbun hawa'u ku je ku ce ba Abu Sufyan ni na ce kai Abu Sufyan mugun matsoraci ne ba Abu Sufyan ya dan nuna tsoro a cikin jahiliya kaɗan duk da akwai jarumta amma shi yana dan yawan nuna tsoro da ya zo sai ya dan noke Allah mana gafara to Abu Sufyan da ya musulunta kuma ya kirka musulunci shi qad naqadat quraiza kuma ana cikin wannan mugun abin banu quraiza sai suka yi mi su ma suka walwale a wannan alƙawarin قد نقضت قريضة أهود وادين أهود العريضة wato alƙawarin nasu da aka kulla sai suka warware su su ma wai sai suka zo suka hada aliyansu da ahzab za a biyo ta gidajen banu quraiza a yakin a yakin musulmai su kun baya an yi aliyansu da su an gane ko ishalaful izhalaful ahzaba yace menene suka yi suka warware alƙawarin su muhalafa suka doki ahzab masoyansu wa khalafu wa jalabu sawaba sai suka nisanci abin da yake shine sawab shine daidai sun warware alƙawarin su fa qutilu li ghadrihim sai aka kashe su saboda wannan walwale alƙawarin nasu annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kashe su duk wani wanda saurayi da yake dokar mi takobi da ka kai dokar takobi sai a kashe ka to yara kuma da mata shi ke da sai a mai gurbi dama yaro da ya balaga a lokacin ka san a lokacin da ka dan balaga ka dai wannan za a fara baka takobi ana koya ma to da ka fara ko ka takobi kawai ka ta kunta yaki kawai kashi ka za a yi an gane ko fa qutilu li qadrihim wa khubsihim wa makrihim aka kashe su saboda wannan warware alƙawarin da suka yi wa khubsihim da wato bannar da suka yi ko a ce lalata da suka yi wa makrihim da makircin da suka kawo akan wannan din kenan sun zo sun yi alliance ana suna son a kashe wato su rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da hal hudaybiya fa kana sulhan qadiya mala yace ba bayan an yi da wannan hazab sai aka je sulhu hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayi mu'tamiran la muhariban aka zo ya tayi wato umra ba ya tayi yaki ba suka hana annabi shiga makka an gane ko sai rasulullah suka yi sulhu hudaybiya fakana sulhan qadiyan sai ya kasance sulhu ne wato tsayayye wanda an yi shi yanda ya kamata bunuduhu qad shuhida aka ce ma kun ce ma band sai ya ce ma kaman juzu juzu din shi ko a ce ma kote kote shi ko a ce ma wato eh kashi kashin shi qad shuhida an gane ko qad shuhirat ya shahara yana sulhu da biya duk ka samu labarin shi bulul ɗin shi can an yi kaza an yi kaza suhaili ya zo ali ya rubuta suhaili ya ce sai an goge rasulullah duka wannan tarshihirat an gane ko wa bil uhudi sutira yace ya ne aka yi sulul dabiya alƙawurruka aka zana aka tuttura sa annabi sai ya ce eh su ce kaza kaza annabi ya ce eh annabi ya ce wallahi duk in suka suka kawo abin da zai kawo cewa maslaha ta amsa ana an ga umar batare yayi ya zo wurin annabi ya ce wai kai ba annaban Allah ba ne annabi ya ce bala ya ce wai ba mu ba ne akan gaskiya su akan bata ya ce bala kaza kaza ya ce bala ya ce to annabi me yasa zan mu doki mi wulakanci zan mu doki shi Umar yana ganin mine ne wannan abin da aka yi wulakanci ne annabi ya ce mai ni annaban Allah ne Allah bai kunyatar da ni ya koma ya ji ya maimaita ma Abubakar wannan magana Abubakar ya ce mai bala ya ce shi annaban Allah ne Allah zai dora shi kan gaskiya bai kunyatar da shi an gane ko umar kaga wannan zahin nashi da yi ba dan kan addini bane yayi zahin amma da saba ma saba ma rasulullah ne dan dai to kan yana ganin cewa kan addini ne amma shi ma umar daga baya yayi ta istighfari kan abin nan wato da kuma yayi ta aikin kirki wanda sai da abakar ya kirara mai yace ya maza kabul yace wallahi allah wa rasuluhu a'lam suna zuwa madina aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما aka ce wannan sulhun da aka yi fata hudu aka ba mudi ne kuma yana ganin an ce ba a yi kofi ba an sha wahala an yi sati a tahiya ana tahiya ba a shiga umara ba ga su ga maka an hana su shiga kuma a lokacin sun yi karhin da suna iya shiga da karhi kuma an hana su shiga shine yace ma wabil وبالعهود سترت وبعدها فخيبر قد خربت واندخر واندهروا bayan solo da biya sai haiba aka watsa haibar aka karraba ta wato aka ciccira ta haibar aka wato menene wandaharu kuma aka yi iddikhar da dana aka taskance ta wa qalatil yahud yahuda na haibar su ma suka yi khiyana kaga su kullum cikin khiyana suke an gane ko wada'atul uhuda suka ci mutuncin alƙawarin da aka yi su ma a cikin gazwatul khaybar mun yi bayanin su wa ba'da ha fi makka bayan an yi da gazwatul khaybar sai ya ce ba fi makka sai aka dawo makka fatuhun azimun asbata sai aka yi wani fatahi gudun makka mai girma wanda ya tabbata ubiha lil muhtar yani aka yi shi Allah subhanahu wataala ne ya ba zababbe wane a zababbe al muhtar rasulullah waqtan min an nahar aka ba shi damar wani lokaci da rana ka san ita makka haramun ne a yaki a cikin ta haramun ne har tashin kiyama in ba zai shiga ba a yaki a cikin makka to shi ma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba shi dama wani lokaci shiga ka ci makka ka kama makkan nan da gaugawa da yaki wannan yar din yar din ta wuce cikin ta ake saka ido ko shine ce ma ubi hamil muhta waqtun minan nahari wani dan lokaci aka ba annab zababbe lokaci daga rana akan ya kama makka ya ida da ita an gane ko waja ajeshul lahi sai ga rundunar Allah ta zo yuzilla kullal lahi duk wani mai lahu wani mai tarkace wani mai ciyarme wani mai hayaniya wasu kuma kai duka sai da suka zubda shi wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa an gane ko wa fi hunayn qad zafir an ida wannan yakin sai suka ce a dai hunayn annabi ya ce a dai hunayn wa fi hunayn qad zafir sai suka rukudu suka dai hunayn an gane ko jeshin nabiyyu wa tasaru suka je runduna annabi daga nan sai suka tai hunayn kuma suka ci galaba wan nasaru sha a ba'd ma aushaka ali hazma sai ce ba amma galaba hunayn da aka ji yace galaba ta zo ne bayan sura iris a ci galaba kansu an kusa cin siyaki sannan Allah ya ba su galaba yani aka yi kusan mutum dubu goma sha hudu ko goma sha biyar suka je kamo za su je yaki wurin mutum ɗan ɗari zuwa kaɗan haka to musulmai sai suka ce lan nughlibal yawm min illa suka ce sabbin musulmai da suka ce mu yau ba wanda ya isa ya ci mu saboda wai mu ɗan kaɗan ne shi yasa ba a san kama Allah alfahari an gane ko la tafra inna Allah la yuhibbul farihin kake alfahari Allah bai san bai alfahari kuma man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kanshi dan Allah Allah sai ya daga shi kakka nuna kai wane ne kai kaza ne kai kaza ne wallahi Allah sai ya barka ya ganka ya daga kanka sai a noke ka amma in ka kaskantar da kanka saboda Allah to shi Allah sai ya dinga mi dago ka ai mun ga bayanin sauka annabi sallallahu alaihi wasallam gida Abu Ubaida ko wanda ya ce waye wane ne Abu Ubaida a wata ruwaya wanda annabi har zai sauka gidan shi sai ya kaskantar da kanshi sai Allah ya dago shi su manyan suna gani a mu ne za a sauka ka gane duk inda ka daga kanka to nan ta sai musulmi suke ganin cewa kai wannan dauro su zai kullum muna bada misali muka ce kamar yanzu da magaram gaba ɗayanta da magaram da wannan sektar ɗin na da magaram ƙauyunan su duka a haɗa a ci za a kai mai yaki murya haka cewa za ku yi ɗauro su zame a hannu zan mu zo da su a yawan yanzu to irin haka ne wa aka yi mutum dubu kusan goma sha hudu ko goma sha biyar za su yaƙi mutum ɗari da wani abu suka ce kai dan hunain a hannu a hannu ma zan buka mu Allah subhanahu wataala da ya tashi nuna masa semi sai aka dinga musu limshi na kibiya limshi na kibiya kawai limshi saka ga yazo amma kibbo ne kawai sai da kaje ana tahiya ana tahiya ana kawai ana faduwa tan a ce bi kowa ya tsere tintin kau an tsere sai ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bar shi da mutane ba su wuce goma ba su ma mutane goma ya aka yi annabi da ya ga an tsere ya ɗauki menene shi dokin shi ko abin hawan shi kawai ya dinga risa wurin abokan gaba an gane ko shaharuntar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tserewa shi yana zuwa wurin yana anan nabiyu la kazib ana bin abdul muttalib ni ne rasulullah ni ne annabin nan babu karya a ciki ni ne dan abdul muttalib ali yana ba da labari ya ce an sha a zo yaƙi an sha a zo yaƙi an koro su suka ji matsi sai a dawo a doke ƙarfi wurin rasulullah aka dawo aka laɓe bayan annabi to daga nan ƙarfi ya zo sai a dai gaba ɗaya shi ne muke bada misali kamar yaro ne ai yaro kaga ko ana hada in ya ga baban shi ya dawo wurin baban shi shi yake kowa ya iya taɓowa ga mai kare mashi nan to a nan rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya tahi yana tahiya al-abbas ya samu ya tsare wato abin hawan na rasulullah kai da isawa sannan annabi sannan abbas ya kira da babban murya ya ce aina ashabu samara ina wanda suka yi menene suka yi mubaya a ƙarƙashin itaciyar nan wanda ake ce ma samara innan lazina yi bayi unaka ta haka shajara gani ai laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara na'am Allah ya yarda da wannan mu'minan wanda suka ma mubaya a ƙarƙashin itaciya ita ce shajaratu samara Abbas ya ce aina ashabu samara, aina ashabu suratul baqara, aina muhajirin, aina ansar suna gudu da sun ji Abbas ya kira su ina su wane ne sai ka tuno kai wa abin da ka doka ha ba karami bane. Ku ne wa karkashin itaciyar nan kuka ce za ku kara annabi da mi da tukiyar ku da jinin ku gashi yanzu ya zo fa ya shiga cikin wannan kuku tsere. Ya kake gani sai kaga mutane sun dawo ka a ce mi kowa sai ya dawo sai suka kaskantar da kai shine ya ce ma wannan nasaru qarja'a ba da aushaka aniyar hazima galabar ta samu ne bayan an kusa ce su da yaki akhiruha mala yace ma akhiruha fa asbiti ghazwatu jaysh al-usrati ila tabukin sara yudhhiru qiyara yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe na shekara ta tara yace ma ghazwatu jaysh al-usrati yakin wato wato jaysh runduna mai wahala usra an gane ko kusa wahala tabuka ila tabukin tsara lokacin tabuka aka tai ruma aka tai ruma aka tai saboda tabuka eh, ita ma mun yi dogon bayanin ta in muka ce bayanin ta saboda shiga tana da yawa suratul tauba ko sune wannan hadisin ka bin malik ko na yakin tabuka ila tabukin tasara annabi ya tahi tahiru diyara yana tsarkake wato wato wato garuruwan nasu sai dai ita tabuka ba a buga ba hadisin ka bin malik ai mun rawi kun karanta shi idan mun mantawa da aya na wa ala salasati allazina kullifu wanda aka musu gafara a kan karshe Allah ya ce hajjatul wada hajjin ban kwana wa ba'da har wada'u bi hajjatin tuda'u ahdathuha qad shuhirat وفي الحديث ذكر اليوم اكملت لكم بهتمام دينكم yace bayan yi da wannan sai annabi ya hajjin bankwana wanda yace ku zu anni manasikakum yayi gangami duka duniyar musulunci kowa ya zo za a yi hajjin bankwana da rasulullah yace fi hajjatin tuda'u a cikin wata haji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bankwana daga cikin hutuba yayi mece yace ni ne la'alli la alqakum ba'da amikum haza fi hazal mawqif abada annabi sallallahu alaihi wasallam yace la Allah daga wannan shekarar ban mu ƙara haduwa da ku har abada ya masa nasiha ahdasu haqad shuhirat mala yace ma wato ahdas din su da aka yi na hajjatul wada sun shahara a hadisi an gane ko wa fil hadisi zikira a cikin hadisi kuma an ambato ta hadisi Jabir bin Abdullah ne ko dogo wanda ya kawo hajjatul wada al-yawma akmaltu lakum yace a cikin wannan hajjatul wada din ne aka sabko aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan anana arfaqo rana akuma sallah bayan an yi sallah kenan yace bi ha tamamu dinikum da wannan ayat ce da ta sabko aka cika muku addinin ku an gane ko amma ba ita bace ayar karshe da ta sabko a Qur'ani amma ita ce aya karshe ta cika addini bayan ita ayar hukunci sabon hukunci bai sabko ba mun gane kenan sai ayar wa'azi saboda wata ku ita ce ta mi ta karshe على واتو على قول الراجح واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون kuji tsoron wata irin rana wadda a wannan ranar kuke komawa ga wurin ga Allah subhanahu wa ta'ala malam yace maka wafatu rasul sallallahu alaihi wa sallam rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam malam yace fi amihi al-hadi ashar fi yawmihi al-thani ashar وفي ربيع الأول وفاة خير الرسل أظلمت المدينة وأصبحت, الح... وأصبحت حزينة وقد بكى الجميع وانهالت الجموع لفقد ذاك الهادي مشرف النوادي وبعد ما قد دف... وبعد ما قد كفنا نبينا قد دفن في هجرة الصديقة عائشة الشافيقة وبويع الصديق الرجل الرفيق إذ كان عول الأمة لمنصب الأتمة قال يتما في عامه الحادي عشر في يومه الثاني عشر وفي ربيع الأول wannan kenan ka gani ne ne taqdimu ma hamu ta akan ne sai ka doka wa fi rabi'il awwal an gane ko an gane ko fi yawmi sani ashara min rabi'il awwal yace ma amul hadi ashar na zaka doka kenan baiti dai wannan baiti na dai amman sadarin shi wafi rabi'il awwal sai ka doka menene wafi yawmin sani ashar fi rabi'il awwal fi amil hadi ashar mun gane wurin wafatu khairu rusuli shine ya kawo mashi wafi ya kawo mashi fi amil hadi ashar a shekarar shi ta 11 fi yawmin sani ashar a kwanan shi na mi na 12 fi rabi'il awwal a 12 ga watan rabi'il awwal wafatu khairu rusuli yayyan halitta ran nan ne ya rasu shine aka ce maka wato aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai khilafi cewa sani ashara min rabiul awwal to amma mutuwar shi haka ne insha Allah sani ashara min rabiul awwal rasulullah ya rasu an gane ko kenan shi ana alibatar ne na murna rasuwa ko to na mutuwa kuma shi ne za a yi alhini za a yi ko to malami ne ne rasuwa dai ce a rabiul awwal din ne ya rasu in kuma murna muke da rasuwar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi in kana da imani duk ran da kaji lokacin da rasulullah ya rashi lahiya ya rasu sai ka tada hankalinka ji za kai kamar yau ne kuma yake rasuwar sai ka ji kamar yau ne a rasulullah yake rasuwar wannan Allah ya ce ma aslamatul madina wafatu khairur rusuli fiyayyan halitta sai ya rasu mala ya ce azulamatul madina madina ta zama bakakirin bakakirin kirin an gane ko lokacin shigowar rasulullah madina madina sai da ɗaya haske tas yanzu kuma ya huta ya rasu madina sai da ɗaya bakakirin da yake yi da baki ba baki ba ma'anawi ba baki ba zahiri baki ya ni ma'anawi zaka ji shi haka kawai ka ji duniyar ba ta da daɗi ta yi baki kirin ka ji kawai komi ya ida an gane ku sai asala mutum madina madina ta yi baki wa asibata hazina madina ita karan kanta sai da ta zama mai bakin ciki zama cikin ta ba daɗi madina ta zama wata iri malai ce ma wa kad bakal jami'u ya ce a kowa kowa sai da ya kuka da rasuwar rasulullah wal halatu jumu hawaye suka yi ta kwarara suka yi ta zuba lifaqan zakal hadi saboda an rasa wannan mai shiryarwa wanda yake shiryarwa man sharrafan nawadi wanda ya duk wani mazamne duk wani wurin zama sai da ya ɗaukaka sanadiyar rasulullah an gane ko rasulullah zuwan shi duk inda ka san wani mazamni ne sai da wurin ya ɗaukaka ya girmama ya kambama ya zama babban wuri saboda zuwa rasulullah kowa rudewa ya a madina ba wanda ya tsaya cikin hayyacin shi don umar radiyallahu anhu takobi ya zare ya ce wallahi ya doki alkawari duk wanda ya ce rasulullah ya mutu sai ya yi sai ya kashe shi ya ce kawai ya tafi murajati ne da ubangiji shi dawowa zai yi Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi abbakar kadai ya shiga hayyaci shi kuma daman ya riga ya yi kukan shi tun amul fatih an yi buɗin makka kowa yana murna abubakar yana kuka ana murna an buɗe maka abubakar kuka yake saboda mi ya fahimci aya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idan nasara Allah ta zo da bude garin Makka an gane ko kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a kai tasbihi da yabon ubangijinka ka nemi gafarar shi sannan shi mai neman mai amsar tuba ne an gane ko ya ce abakar yake kuka ya san yakon annabi ne aka kawo an gane ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam abakar annabi yana badala yana cewa wani bawa ne an bashi zabi yace fadainaka ne fadainaka mun fanshe ka da uwayenmu da ubannin ya rasulullah suke kallon abakar wai shi menene shi kuma ya riga ya fahimci fiko mission din rasulullah ta kare tahiya zai shi yasa lokacin da rasulullah ya rasu abakar yana mawashi yana cikin gargaji da ya zo ya shiga ya sumbanci rasulullah ya rihe mai ido ya ce tun ta hanyar wani idan a tsarkake yana raya ko a mace ya huto ya hudu ba ayyuhan nas man kana ya abu muhammad fa inna muhammad kalmal wa man kana ya abu allah fa inna allah hayyul la yamut a'udhu billahi minash shaitanir rajim abubakar siddiq ya karanto أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا يتما ما لا يتما لفقد ذاك الهادي من شرف النوادي وبعد ما كف وبعد ما قد كفنا بايا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم لكفني an gane ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam su aska bai wanka duka ƴan uwan shi ne duka ‘yan uwan shi ne su Abbas ne su Ali da Zaidu ne ko da Usama ne ko da Usama bin Zaid su ne suka mushi wanka na kusa da shi na liƙe da shi sun zo suna cewa to ya ne wai zan mu tuɓe annabi ne mu mashi wanka yadda muke tuɓe matattunmu suna na farci ya kama su suka ji an ce a'a kuma annabi wanka ba sai kun tuɓe shi ba haka suka ma rasulullah wanka shi ne cima wa ma'aduma kan kufina bayan an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kafa ne nabiyuna qad dufina fi hujrati siddiqa sai aka binne annabi a cikin ɗakin as-siddiqa siddiqa bintu siddiq aisha shafiqa wato aisha wato mai tausayi mai tausasawa mai lutufi ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha shafiqa shi ma an tuna ina za a binne annabi ya ne ya ne abakar siddiq ya ce annabi ya ce su annabawa duk inda suka rasu na ake binne su mun yi darasin islahi annabi da duk wannan kenan wa buya as-siddiq wa ar-rajul rafiq iskana awla al-umma li mansibin atamma sai kowa ya ma abubakar siddiq mubaya akan shine khalifatu rasulullah shine shugaban musulunci shine shugaban duniyar musulmi sabo ar-rajul rafiq wato shine namijin nan wanda yake murafaka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kullun tare suke da rasulullah ya ce ma istana aunar umma ka sani shi ne ya yi kowa cancanta a umma a lokacin limansubin a tamma ya cika sharaɗin da zai hau wannan mansubin na khilafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mala ya ce ma al-khatima ƙarshen wannan littafi mala ya ce watan mama na zamtu ya ce abinda na jera shi na tsara shi ya cika fi sha'anin man ahbabtu a cikin sha'anin wanda ni nake son shi ina matuƙar son shi al-mustafa khairul bashar shine zababbe muhammad rasulullah khairul bashar fiyayyen talikai gaba ɗaya muhammad shahmil arab muhammad wanda yake da zimma uliya a cikin larabawa gaba ɗaya arju minallahi ali ina roƙo ga Allah madaukaki wanda ya ɗaukaka can sama wanda babu sama bayan Allah subhanahu wataala ghufrana kullu zilali wato duk wani kuskuren da nayi Allah ya yi mana a cikin wannan littafin mala yace wa ru'yatur rahim Allah ina roƙonka ka nuna mana huskarka wa wajhil azim da huskarka mai girma Allah ina roƙonka ka ba mu dama mu ga huskarka a cikin aljanna an gane ko wa suhbatun nabi yace Allah ina nema ka sa in abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna at-tahiru zaki tsarkakakke tatacce rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala yace ma ya rabbi salli abadan ya Allah ina roƙonka kai salati har abada alan nabiyyu ahmada akan annabin nan namu ahmad wanda shine ismuhu ahmad alan nabiyyi ahmada wa alihi wa sahbihi Allah ka dada salati ga alayen shi wa sahbihi da sahabban shi wa tabi'in li had wa tabi'ina wa tabi'ina hadihi wanda wanda duk suka bi wato shirye shi gaba ɗaya ka masa salati ma farradal hamamu wa sabba al'anam yace salatin da zaka yi wato di adadin kuka in aka ce ma gardal hamam kukan tattabaru kukan tsuntsaye ya kake jin kukan tsuntsaye kaga ai yana da yawa yanzu a sahe so nawa zaka tsuntsuwa nawa zaka shi kuka tsuntsaye nawa suke kuka a wannan sahiya kaga ai da yawa to a yi salati irin wannan wasabba hal'anam kuma a yi salati diyan da wato mutane za su yi tasbihi mun gane ko wannan kalmar ta ce ko kuma ya ce maka wa alihi wa sahbihi wa tabi'in li hadihi da alayen shi da sahabban shi wa tabi'in li hadihi da kuma masu bibiyar hadiyar shi shirye shi ma gharradan habaru a kul tattabara ko kuma tsuntsaye za su yi kuka a yi ta salati kansu wasabba hal anamu a kullum mutane su yi ta tasbihi kenan har zuwa ranar tashin kiyama duk ma'anar suna zuwa kuma duk ma'anar kusa ne bala yace ma nazamaha al-amin muwafiq abu ubaida al-jazairi wannan shine al-amin muwafiq abu ubaida al-jazairi shi yayi shi tamma faragu minha ya ida shi fi madinatu rasul a madina yayi wannan rubutun wato al-urjuza subaihatul ahad haka ne ko ranar laji alhaji ashara min al-muharram sha ɗaya ga watan muharram am isnain nam wa arba'umi'a wa arban isnain wa arba'in wa arba'umi'a wa alf min al-hijra mil katsan karandu mil katsan karandu shekarar shi a kai ta takajin wa shekara uku yanzu ko ne daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan shine karshen littafin nan fatan abin da muka karanta cikin shi gaba ɗaya wanda yake daidai Allah ba mu ladan shi gaba ɗaya kuskuren da muka yi karamcin ilimi ne daga gare mu Allah shahe shi daga kirzan mu kuma ya mana gafara shi wannan shine wato urjuza guda biyu da muka sa daura su bayan mun yi da waccan sirai na insha Allah in Allah ya kai mu satin sama muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu hau mutane ba shawari wakati nabiyyu rahma nabiyyu rahma ya kamata kowa ya mallake shi masu zuwa karatu a samu a mallake shi da a yi a dinga rute yadda kai ma in kai gaba zaka iya karanta shi ka fahimci ne ne ka karanta insha Allah muna fata Allah ba mu lada kuma Allah ba mu ikon yin karatun da halarta karatun gaba daya Allah subhanahu wataala ya ba mu himma uliya kuma ya ƙara mu soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar gaskiya wannan sira da muke yawan karanta idan baka karanci sira annabi ba kasan rayuwa annabi wallahi ba ɗaya da za a yi shi kuma kowa zai zo ya ruɗa ka kan wasu abubuwa na rasulullah wanda ba su tabbata ba ko kuma ya ruɗa ka kan wasu abubuwa da suka tabbata ya sanya maka shubha amma in ka san wane ne annabinka ka san shi yadda ya kamata wallahi duk wasu shubha da ake zuwa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce ma kaza duk watsi ta kai da su kuma zakai so shi ka so rasulullah saboda soyayya annabi kullum muna faɗi ibada ce soyayya annabi ibada ce dole sai ka so shi yadda ya kamata kenan zaka samu wato lada kuma ka samu bibiyar shi yadda ya kamata kenan ya kamata dai a nemi littattafan da na rabiyyar rahma insha Allah sati mai zuwa zan muhara shi in Allah ya samu na cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج من كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب بك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار يا ارحم الراحمين اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا عزيز يا جبار اللهم اجعلنا من ممن يدخلون الجنة بغير حساب برحمتك يا عزيز يا جبار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته